بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda a cikin rahmansa ya sake tara mu a wannan babban ɗakinmu na taro wannan makaranta na darul hadisi salafiya kafin marigayi malam albani zaria Allah maɗaukakin sarki ya cika shi da rahma domin ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa a waɗannan karatuttuka da muke yi na ajin zaure a inda muke gabatar da karatun littafin al-ibanatul kubra wato littafin al'ibana an usul firkatul annajiya wa mujanabatul firqil mazmuma na babban malami abu abdullah ubaidillah ibn babba al-uqbari Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma da kuma littafin sharhul aqidatul wasiyya littafin wasiyya na babban malami shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani wanda malam muhammad ibn usaymin ya yi mishi sharhi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya sai kuma littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik a cikin fiqhul malikiyya wanda aka fi sani da littafin al-askari na shi malam abdurrahman al-askari Allah madaukakin sarki ya jikan su da rahma a yau muna safiyar alhamis wanda ita ce safiyar biyu a sanarwan masu wakilci wajen ganin wata ko cewa yau ne biyu ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 daidai da 24 kenan ko da watan 8 shekara ta 2017 ah saboda munasaban wannan wata na Zulhijja da ake ciki mana da aka shiga mai yiwa insha Allah daga karshe karshen karatun nan namu zamu dai mana wasu tsokaci musamman game da fadakarwa da kuma bayyana daga cikin falalan watan da kuma abin da ake son mutum ya dage da shi a watan Allah ta'ala muke roko ya datar da mu zamu tafi kai tsaye insha Allah cikin littafin al-Ibana na al-Imam Ibn Battah idan ba manta ba mun shiga babin da malam ya kira da باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها من فارة ثلاثة أشكم wannan babi har mun taho kan hadisi ko kuma asare da yake kawowa lamba ta ɗari da arba'in da biyar a nan ne lokaci ya kure mana saboda haka yau za mu tashi inda yake cewa السادسة والأربعون بعد المئة lamban hadisi na ɗari da arba'in da shida a shafi na ɗari uku da goma daidai. Malam ya ce, حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد مالا يحيى وأن أتفني دا ابن أيوب المقادري كنا البغدادي مسلم قسم بغدادي العابد suna ce mashi al'adu saboda mutum ne wanda yake da yawan ibada bawan Allah ne mutumin kirki kuma cika ne amintacce ne Allah madaukakin sarki ya kara mashi rahma shi kuma wannan malam Yahya dan Ayyub yace haddathana Isma'il ibn Ja'far Isma'il dan Abi Kasirin kenan wannan shahararren malami ne ga ɗaliban da suke harkan karatun asanid musamman na littattafai waɗanda suke mufawwalat malam Ismail ibn Ja'far ko da nan cikin Bukhari zaka ji malam Albani yana karatu yana yawan magana shi Ismail ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zurafi Allah madaukakin sarki ya jika shi da rahma qala shi kuma yace akhbarani al-Ala ibn Abdurrahman dama wannan yana ɗaya daga cikin shahararrun malaman shi malam Alawu dan Muhammad wanda malamai sun ce mutumin kirki ne amma yana da kurakurai mana yana da wahani a wasu lokutan shi kuma alawu dan abdurrahman ya karbo daga mahaifin shi abdurrahman din kenan dan yaqub al-juhani al-madani shi kuma ya karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة Allah madaukakin sarki ya kara mishi da yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da alayen shi yana cewa man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithlu athimi man tabi'ahu la yanqusu zalika min athamihim shay'a manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a to wani irin shari'a ake magana nan idan kuka lura za ku ga kalman al-huda din ya zo da alifin da lamun lil ma'rifa kenan ko sai ya zama ashe shari'an ba kowane iri ba shari'an da yake tabbatacciya wanda manzo Allah ya zo da shi na shari'ar musulunci saboda haka kada wani ya zo ya rinka ganin cewa ai abu kaza ma mai kyau ne a nan bai ce kowane shirya ba shirya sananna to duk wanda ya kira zuwa gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da ladan wannan kira sannan yana da ladan wanda ya kira zuwa ga shiryan da ya aiki da shi ba shi kadai ba waɗanda za su ci gaba da moruwa da wannan shiryan da ya kira zuwa gare shi har tashin alkiyama zai ci gaba da samun ladan shi tare da haka fa ba kuma wannan zai sabbaba a rage waɗanda suka yi aiki da shari'ar nasu ba ma'ana daga cikin taskan Allah ne kawai Allah zai ba shi irin wannan ladan ba tare da shi kuma an rage mishi nashi ba ko kun fahimta jama'a shine manzo Allah yake cewa kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu yana da ladan kwatankwacin duk waɗanda suka ji shi kaga amfanin mutum ya rike kiran mutane zuwa ga shari'a kenan ku tuna hadisin Ali dan Abi Talib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyanka ya fi duniya da abin da ke cikinka. La'an ya hadi Allahu bika rajulun wahida, hayin laka min a duniya wa masu ya fi maka duniya da abin da ke ciki. To amma ka duba nan ba mutum ɗaya ba biyu ba za su samu amfanuwa da abu ɗaya da ka kawo musu na shirya. Kaga wannan ya nuna ka samu abin da ya ninninka wannan ma kenan. Sannan duk aikin da suka yi sakamakon wannan za ka samu lada a ciki. su kuma ba za a rage musu nasu ba ma'ana idan mutum ya aiki da wannan shirya in za a ba shi lada dubu to lada dubu shi na nan ba za a rage mai ba ko ɗaya kai kuma sai a ɗauko irin wannan lada dubun kuma a ƙara maka in mutane biyu ne kaga su suna da dubu dubu kai kana da dubu biyu in uku ne ko kun fahimta jama'a sai yasa wallahi babu abin da ya kai alkhairin yaɗa shiryar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ina jin naku na nan ne ga malami ko mun fahimta jama'a saboda haka manzo Allah yake cewa la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wannan da za a bashi ba zai rage nasu su kuma da suka yi aikin ba to haka ta ɗaya bangaren ma bil aksi kenan ko wa man da'a ila balala duk kuma wanda ya kira zuwa ga bata to ku duba balala anan sai bai zo da alifin da lamun ba Allah ya sa kun lura so shi bata kowanne iri ka kira mutane zuwa gare shi saboda babu bata da za a ce mai kyau yawwa duk bata-bata ne amma shirya sai aka ce man da'a ilal huda mu kiyaye wannan yana da muhimmanci jama'a duk wanda ya kira zuwa ga bata batan kowan iri to kana alaihi min al ismi mithla athami man tabi'ahu yana da zunubi kwatankwacin irin zunubin da za a ba waɗanda suka bi shi akan wannan batan la yanqusu dalika min athamihim shay'a kuma hakan ba zai sa su a rage musu daga nasu zunubin ba Allah ya kiyaye kaga hadarin da ke cikin kira zuwa ga bid'a kenan da kuma wajabcin da ke cikin umarni da sunna da kuma tsayuwa akan sunna السابعة والأربعون بعد المئة قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد an Aisha Al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakr dan Siddiq kenan ko kuma dan Abu Bakr Siddiq Allah madaukakin sarki ya kara mishi rahma shi kuma ya karbo daga gwaggon shi kenan za a ce ko Aisha As-Siddiqah bintu Siddiq radiyallahu anha radiyallahu anhuma ko Aisha tace qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man fa'ala fi amrina ma la yajuzu fa huwa raddu wannan hadisi ne dai wanda ka sani sananne amma ka ji ta da wani irin lafazi bila da baka taba ji ba ina fata an fahimta man fa'ala fi amrina ma la yajuzu duk wanda ya aikata wani aiki da bai dace ba a cikin addinin musulunci shine al'amarin da annabi ya zo da shi ko manzo Allah bai da al'amarin da ya wuce kira zuwa ga wannan addini to duk wanda ya zo da abin da bai dace ba a cikin shi fa huwa raddu wannan abin za a yi mai raddin shi ba za a karba ba to me yiwa ka ce kai baka fahimci me bai dace ba ya za a yi a ce abin da bai dace ba sai ya ce wa min fariqin ta wani hanyar da ba wannan ba Aisha take manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna fa huwa raddu babu umarnin mu a cikin wannan aikin to za a maida mishi da wannan aikin kun ji sharadin a karba aiki kenan sai inda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da babu umarnin manzon Allah to wannan abin ba za a karba ba dilla aksi kenan duk abin da za a karba sai da umarnin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa jama'a kun gane kaga wannan ashe yana ƙara bayyana maka wajibcin tsayawa akan umarnin manzon Allah to amma a yau umarnin manzon Allah ne wai za a ce wai saboda malam wani ya rage mashi karfi ko yana ganin shi a wajen shi ma bai yadda da shi ba kai ma kai aiki da shi ko mun gane magana jama'a Allah ya sauka الثامنة والأربعون بعد المئة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أفير قال حدثني سليمان بن بلال عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله لقد هذه جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول يتي للي يجيش ينا سوى خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة من قال الله تعالى أنك الله ثبت عليه يا خطبة رانا الجمعة وترانا يحمد الله ينا قولي وألا wa yusni alaihi kuma yana yaban Allah khutbatul haja kenan kaga yahmadullah farawa da annabi ke da cewa innal hamdalillah wa yusni alaihi ta inda yake cewa wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa karshe jama'a mun fahimta ko sai yake cewa thumma yaqulu sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala isri zalika idan ya gama kawo kutuba din daga ƙarshen hutuban sai annabi ya ce wa qad ala sauta a daidai lokacin da annabi zai faɗi wannan muryan shi ya ɗauka kama a lokacin ma'ana san da ya fara hutuban daga muryan da annabi ya yi je kai wanda ya yi da ya zo kan wannan point din ba za ku zo ku ji ashe wannan nukta din yana da muhimmanci dan kana cikin magana cikin ruwan sanyi can sai aka ga ka daga murya ishara akan kana son wannan sakon ya fi kaiwa fiye da na farko sannan akwai abin da kuma yake da mahimmanci fiye da wancan na ɗazu za ku ji yace wa qara ala sautahu washtadda ghadaba sannan fushin manzon Allah ya ƙara tsanantuwa a daidai wannan lokacin kai ka ce an fusata shi ne a daidai wannan gabar wahmarrat wajana menene wajanata idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma sun yi jazir ka annahu munziru jaishi kai ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wato shirya wasu sojoji ne an fahimta ko irin ana shirya sojoji cewa ga wasu makiyanin fa za su shigo mana saura kaɗan fa su faɗo fa kai ko da a gida ne kake jin ana kwankwasa kofa tsakar dare kana tunanin barayi ne yaya ballantana a ce wasu makiya ne ke son zo fiya ka annabi ke tsoratarwa saboda shi kaga ba zai yi ciwon sanyi ba ko me annabi ke cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace sabbahakum aw masakum ko dai da sassafe ko kuma da maraice ma'ana abinda ake tsoratar da ku shi ko dai wannan abin ya zo muku da safe ko dai ya zo da yamma dama ɗayan lokuta biyu da ake da shi kenan da abin da zai faru sai ka ji wani ya ce na yi abu kaza da rana ko kuma na yi abu kaza da daddare ko da yamma lokuta biyu kenan ko to alkawarin da Allah ya muku ba zai wuce cikin su din ba ko dai da safe ko dai da maraice ina fata fahimta wasu kuma suka ce a'a abinda wannan yake nufi shine ma'ana al'amari da zai biyo baya na bidi'o'i da za su shigo ma al'umma ko dai su shigo musu ne da safe ko dai su shigo musu da yamma ina fata an gane sun maƙala su bayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasu kuma suka ce kaman gaisuwa ne ko a ce kun yi ni lafiya kun wayi gari lafiya an fahimta ko akwai maganganu dai da dama da malamai suka yi akan wannan kalma sun maƙala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu ana wasa'ati kahatai to ku sani cewa dani da tashin alkiyama to kaman tagwaye ne an turo ni lokacin da tashin alkiyama ya kusa kamar tagwaye kamar haka ne za ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hada yatsun shi guda biyu wa ashara annabi ya ishara ma'anan hataini din nan bi usbu'aihi al-wusta wallati tali al-ibham manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da ainihin wato yatsun shi ta tsakiya da kuma wanda yake biye da ta ainihin wato babban yatsa kun ga yatsa tsakiya shine wannan mafi tsawo kenan ko wanda yake biye da babban yatsa shine na nuni din nan ko ladabi ne da sahabbai ke da shi idan za su ishara ga yatsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da ake cewa as-sabbaba da larabci to ba ka cewa annabi sabbaba dan ma'anar sabbaba shine yatsan zagi in kana zagi za ga shi kake kaiwa ko to sai su cewa annabi wanda ke tali al-ibham wanda yake bin babban yatsa wani lokacin sai suke mishi as-sabbaha annabi shi tasbihi yake da nashi amma duk sauran al'umma za ka iya ce mishi sabbaba ina fata an gane dan larabawa suna da sunayen waɗannan yatsu wannan babban suke mishi al-ibham kamar yadda ka ji anan al-ibham as-sabbabatu ko sai al-wusta sai al-dinsir sai al-khinsir haka suke ce musu to annabi sai ya hada waɗannan guda biyu da na tsakiya da wanda yake biye da babban yatsa to shi ne annabi yana cewa da ni da tashin alkiyama kun ga haka aka turo mu kenan ishara akan ne zuwan annabi to alama ne na ƙarshen duniya na tashin alkiyama sun maƙala sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna afdhala alhadisi kitabullah lallai hadisi mafi falala zance mafi falala to babu irin littafin Allah dama wani zance zai kai na Allah jama'a ina fata an gane babu zance mafi falala irin littafin Allah wa khairal hadi mafi ficin shiriya kuwa hadi Muhammad shine shiriyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dole ba jama'a wanda shine wakilin Allah a doron kasa shi Allah ya yadda ya kawo mishi sakon shi tun daga saman al'arshi ya kawo mu mutanen kasa ina fatan jama'a an gane to kaga ashe babu shiriyar da zai kai tashi saboda shi tashi shiriyar wahayi ne to kaga a ƙarƙashin wannan ma in ma da wane da wane da wane ana ganin shiryayyu ne to sai a ce lalle na su shiriyar bai kai ta manzon Allah ba Imam Malik shiryayye ne masha Allah ba wanda yake inkari Abu Hanifa Shafi'i Malik ba su ne waɗannan ake cewa immatul fuqaha ba to waɗannan in ma suna da shiriya to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairul hadi ya fita su to in mutum ya rike ta manzo Allah kar ku dawo da shi kasa ina fata an fahimta yawa in dai ko za ku dawo da shi shiriyan wani sai ku kawo mai wani nan da shirye shi kai ta manzo Allah kuma babu shi saboda haka wa na'am su ma sun shi samu shirye ne da ta manzo Allah kwarai da gaske wannan shine dan karamin filosofi da zaka rasa ne yasa mutane ba sa iya ganewa ne amma wai kokari ake wai a yaci ce ka daga annabi a dawo da kai kansu to in ma ya tabbata sun shirin ne da yaya aka gane kishi yayi ne ai sai da aka gane cewa akan nan manzon Allah su ma su ina fatan jama'a an gane wa khairal hadi hadi Muhammad to kaga in ko ka samu shiryan manzon Allah ba za ka waye ta wani ba kenan kuma sai annabi ya ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abubuwan da aka kawo su sabbi sabbin abubuwa da aka kawo cikin harka sune mafiya sharri a cikin addini kenan sai annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala sannan matsayin kowace bid'a shine sabon abu da aka shigo da shi cikin addini to matsayin shi baya wuce bata to kar ku manta a can baya kuma mun karanta cewa duk wanda yayi kira zuwa ga bata yana da zunubin shi kuma yana da zunubin duk wanda ya aiki da batan har tashin alkiyama kaga menene batan kenan shine bid'a Allah ya sawaka dan haka jama'a wajibi mu kiyaye ba ainihin wato kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yace ittabi'u wa la tattabi'u ku rinka yin koyi ne da abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kar ku kirkiro na ku sabo kirkira shine bid'a sai bid'a ko shine bata Allah ubangiji ya tsare mu na'am eh shine wallahi hadarin da ke ciki kenan ina zai sani to na farko dai in ya in ya gano kuskuren shi kun gane tambaya shine wanda ya kira zuwa ga bid'a kuma mutane suka ji shi akan wannan bid'a kaga ya tabbata yana da zunubi na bid'a sannan yana da zunubin waɗanda suka bi shi akan bid'a a karkashin wannan ya zai yi ya tuba kaga na farko shine hadarin da ke cikin tun farko su kira mutane zuwa ga bid'a to sai dai na biyu da yake shi al'amarin tuba abu ne wanda a koda yaushe ana bukata akwai mafita na farko dai zaka tuba zuwa ga Allah wanda kai wa wannan laifin ina fata an fahimta sannan na biyu ka fito ka bayyana bara'anka da wannan bid'a sannan kuma ka kira mutane su dawo kan abin da ba shi ba ma'ana abin da yake a shine shari'a shine sunna ka nuna ka ba kai baran-baran da shi sai kai rubutu da zai kankarin din shi ma'ana in wani rubutun littafi kai sai kai rubutun da zai kankarin nashi in ko Allah ya kai ka wani lokaci ne da ba za ka iya rubutu ba sai ka faɗi a rubuta a tabbatar cewa lallai kayi baran-baran da wannan bid'a irin abin da a wancan abul hasan kenan ko yayi ko al ash'ari a cikin littafin shi al ibana an usulul diyana ina fata fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka jama'a mu kiyaye shi yasa tun farko da abin da zaka yi tukuna ka fara tantancewa idan daidai ne sai ya zama kana yi ala basira Allah ya sawwaka التاسعة والأربعون بعد المئة ندري أربعين دترا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن غالب ابن حرب قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن ذر بن هبيش عن ذر ابن هبيش وأبي وائل أن ناسا صحبوا أبا مسعود البدري قال ابن سليمان وحدثني ابن عثمان قال حدثنا أبي عن يعلى بن عبيد عن أيوب عن أبي يحيى الأنصاري عن أبي مسعود daga ainihin wato abu mas'udin ukuba kenan dan am ukubatu bin amr ina fata an fahimta yana ɗaya daga cikin sahabban da suka je a wannan bai'atul aqaba da ake cewa abu mas'udin al-ansari kenan Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi yadda shine yake bada labari yace qala alaikum bi taqwallah jama'a ku yi wato takatsan tsan game da al'amarin Allah kalman taqwa kamar yadda Imam Ahmad yake fassara shi shine mutum ya rinka yin takatsan tsan akan addinin Allah kamar mutum ne a ce an an zuba abubuwa da ke iya yi wa mutum rauni kaya ne kwalabe ne aka zuba su akan hanya sai aka ce ka wuce ta wannan hanya da Allah za ka wuce kana gira ai za ka rinka ji kana duba ina za ka ɗaga ƙafa ina za ka aje ko to haka ma'anan takawa kenan duk abin da kake yi ka rinka lura daidai ne aikata ba daidai bane kauce mushi ina fata an gane shine wannan abu mas'ud yake cewa alaikum bi taqwallah wa hadhihi al-jama'a sannan kuma ku lazimci waɗannan sahabbai su yake nufi da al-jama'a ma'ana ku ji tsoron Allah ku rike waɗannan sahabban fa inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin ala dalalati domin yadda al'amari yake shine Allah madaukakin sarki ba zai hada kan waɗannan sahabban ba bayan manzon Allah su hada akan abin da yake bata ne Allah bai musu alkawarin wannan ba dan manzon Allah ya riga ya tabbatar da cewa hakan ba zai yi ba saboda su mutane ne na musamman da Allah madaukakin sarki ya so su rayuwa da annabin shi dalilin haka kuwa shine ba su da son zuciya ina fata an fahimta duk wannan abu da yake sabbaba mutum ya son zuciya ya ga gaskiya ya kauce mishi ya tsaya kan bata kuma ya kene ne to so Allah ya tsare su daga gare shi shi yasa duk abin da zaka yi za ga suna kokarin yin shi ne akan ijtihadi shi yasa koda sun saba to ba a zargin su akai ma'ana koda sun kuskure afuwa ina fatan an gane yace to ku rike waɗannan jama'a din kun ji dalili kenan da kamar yadda muka bayyana a karatun mu da ya gabata cewa da ake cewa ahlus sunna wal jama'a to dalilin da ke karkashin shi kenan ma'ana waɗannan shine waɗanda suka tsaya kan sunnan manzo Allah kuma suka tsaya kan abin da jama'a sahabban manzo Allah suka yi ijma'i a kai yace to Allah baya hada al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake bata abadan har abada in ka ji sahabbai sun yi ijma'i akan wani abu to wannan abin ba zai zama bata ba har abada annabi ne da kanshi ya sa hannu akan haka ko mun gane jama'a shi yasa maganganun da zaka ji yan bid'an karshen zamani suke faɗi cewa to ai in kun ce kaza bid'a ne ai qur'ani ma da aka tattara ai shi ma bid'a ne ba shi a zamanin manzon Allah kai ka san me ake cewa bid'a kuwa Allah ya sauka sai ya ce wa alaikum bis sabri sannan kuma lallai haƙuri ya zama wajibi a kanku dama duk wanda zai yi addinin Allah sai ya yi haƙuri shi kanshi maudugun tafiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da Allah ya gaya masa haka wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai kanka sai kai haƙuri to kaga shi da yazo da addinin ma an ce ya haƙuri ina ga kai da zaka bi shi a cikin addini zaka yi haƙuri manzo Allah ya ce misalin wanda zai rike sunnan shi a ƙarshen duniya kamar wanda ya rike garwashin wuta ne da Allah za ka riƙe garwashin wuta ba tare da ka daure ba ko tukunya ne mai zafi ai ko mun fahimta sai ka daure sai ka yi haƙuri yace alaikum bis sabri hatta yastariha barrin har Allah ya kaddari mutumin kirki ya mutu cikin wannan haƙuri ya je ya haɗu da rahman Allah shine ma'anar yastariha barrin mutumin kirki ya koma ga Allah salin alim au yustaraha min fajir in kuma Allah ya kaddari mutumin kirki zai yi tsawon rai to za ka yi haƙuri da azzaluman cikin ku har Allah ya ɗauke muku shi shi ma ɗayan abu biyu za a yi ko dai mutumin kirki ya mutu ya bar ƴan banza kaga shi ya huta ina fatan jama'a fahimta in kuma Allah ya sa ya tsawon rai sai Allah ya kashe ɗan banzan ku kuma ku zauna lafiya ko mun gane jama'a shine ɗayan abu biyu ne zai faru to ashe kaga me ya kamace ka kai hakuri dan in kai hakuri din zaka zo ka mutu salin alim ba tare da ka ci gaba da ganin wannan fitinan ba eh eh kwarai da gaske kowanne ne zai iya faruwa tare da asalin magana magana Abdullahi dan Abu Mas'ud din can ne ko kun fahimta eh sai dai magana za ku zo ku ji shi yana da hukunci na raf'i domin irin wannan maganan ba zai faɗe shi da ijtiharin shi ba da ra'ayin shi ba ina fata an gane wato ku yi hakuri akan al'amarin addinin nan kaga shawara annabi yake ba a ayanul umma ɗaiɗaiwan al'umma in ka ɗauki wannan filosofin a rayuwa kai ma ka huta wallahi ka huta duk inda ka samu kanka ba za ka taɓa samun kanka inda za ka ce kana samun natsuwa da jin daɗi ɗari bisa ɗari ba ba zai yi ba ba kuma zai yi a ce ka zauna inda ake tada hankalinka shi ma ɗari bisa ɗari ba to nan ana maka abin da baka so nan kuma ana maka abin da kake so to ka yi haƙuri ko dai akan wannan hali da ka samu kanka za ka dawo ka bar shi shi ke ya zama abin ya wuce gaba ɗaya ko kuma wanda yake maka wannan zagon ƙasan ko muguntan ko wane ne shi kuma Allah ya ɗauke shi kana kai kuma ka ci gaba da rayuwanka ina fata an fahimta saboda haka sai yake cewa wa alaiku hatta yastariha barrin aw yustaraha min fajin wa lafzul hadith li Muhammad ibn Ghalibi mala yace wannan lafazi da muka kawo na yin wato riwaya Muhammad dan Galibin din ne kun ji shi a farkon isnadin a can ko inda yace Muhammad ibn Ghalibi ibn Harbin Allah madaukakin sarki ya sa mu dace bari mu kara guda daya mala yace al 50 wa 100 hadisi na 150 حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن الأوام بن حوشب عن سعيد بن جبير دغمال سعيد بن جبير yake cewa game da faɗin Allah da Allah yake cewa wa amila salihan thumma ihtada a cikin suratul Taha ko sannan ya aikata aiki nagari sai ya tabbata akan shari'a menene ma'anan wannan aya sai yace qala lazima sunna ya lazimci sunna kenan ma'ana ba za ka zan shiryayye ba sai ka tsaya akan sunna so da Allah yace wa amila salihan ya aikata aiki na gari ne aiki na gari shine lazimtan sunna kaji tafsiri kenan salafi ina fata an gane wannan wawun din nan kaman wawun ne a shartiyya shine ma damar kai aiki na gari to menene jawabin sharadin sun mahtada zaka zama shiryayye to menene aiki na gari ai that is the next question ko shine sai ce lazima sunna ka lazumci sunnan annabi ne lazumtan sunnan annabi shi yake tabbatar da kai akan shari'a gaba so in ka tsaya akan shari'a a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kana da ainihin wato kwanciyar hankalin kai shiryayye ne ko mun fahimta jama'a shi yasa mu namu addinin ba lalube muke a cikin duhu ba kamar yadda wasu ke cewa wai addinan ai duk lalube ake ba san a ni gaskiya ba lalube muke ba muna rike da sunnan manzo Allah a mu mun rike dahiri mu Allah ya sa mu dace yawwa shine ala wasiratin ana wa man tabai Allah ubangiji ya mana gaban kata to insha Allah za mu saurara anan sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi lamba hadisi na 151 insha Allah sai mu dauko littafin sharhul wasiya shi wannan jama'a akwai akwai waɗanda suka ce a zo musu ne da shi tare da wasu ma sun riga sun rubuta sunan su ne muka ware yanzu dai wannan ne nake jin extra guda biyu ga wanda bai da shi zai iya samu insha fa al sharri wasiya idan ba manta ba muna gaban da malam Usaimin ya fara sharhin farko farkon littafin nan ko tun daga fadan ibnu taymiya amma ba'd fa hada i'tiqad al-firqah an-najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli sunna wal jama'a mun gama jin wannan gaban ma'ana sharhin wannan gaban daga bakin malam Muhammad ibn Usaimin to yanzu zai fara bayyana menene aqidin an fahimta ko sai ce wa huwa al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi malam yace qawluhu fadin ibnu taymiya a wannan daidai gaban da yace aqidan ahlus sunna wal jamaa al firqatun najiya al mansura ila qiyam as-sa'a yace ga aqidar tasu na farko shine yin imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da kuma bayani game da imani da tayarwa da za a yi wa mutane bayan mutuwa da kuma ainihin wato imani da kaddara alkhairinta da kuma ainihin wato sharrinta wato kaddara yana zuwa ta fuskoki guda biyu kenan ko dai kaddara wanda yake alkhairi ya same ka ko kuma kaddara wanda take ta sharri to duk sai ka yi imani da kowane bangare ina fata an gane malam yace هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة wannan gaban mala yace asalin aqida ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya ainihin wato tabbatar da su a wani yanayi a halin da malaika jibril ya zo mishi tambaya a cikin wannan shahararren hadisi da kowa ya san hadisin da ake cewa hadisu jibril ko ko hadisu su'alu jibrila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya yi mishi tambaya game da menene musulunci menene imani menene ihsani sannan yaushe ne tashin alkiyama to a cikin waɗannan amsoshin in kun tuna hadisin a lokacin da yace akhbirni anil iman shine sai annabi ya lissafa waɗannan abubuwa a matsayin imani kun tuna shi ko sai ce فالإيمان النبي بعد أمسى فقال له يشي أن تؤمن بالله كي إيمان دا الله وملائكته كي إيمان دا ملائكون الله وكتبه كي إيمان دا لتتفن الله ورسله كي إيمان دا منزننسا واليوم الآخر كي إيمان دا رانا كرشي والقدر خيره وشره sannan kai imani da kaddara alkhairinsa da kuma ainihin wato sharrinsa wanda hadisin bukhari ne da muslim ko tare da riwayan lafazin muslim ya fi zuwa da cikakken bayani fiye da na yi wato al-imam bukhari to shi yanzu shine malam usaimin shi ma zai dauki waɗannan gabobin ya mana bayanin me ake nufi da imani da Allah me ake nufi da imani da mala'iku har zuwa ƙarshe sai yace al-imanu billah idan aka ce imani da Allah me ta kunsa sai yace al-imanu fil lugha yaqulu kathirun minan nas idan aka ce imani a yaren larabci mafi yawan mutane ga abin da suke cewa don aka ce mutane anan ana nufin waɗanda suka san harshen ba irinmu irinmu da ba ma jin yaren ba an fahimta ko abinda ake nufi da imani a lugha kaga lugatul arab kenan suna cewa innahu tasdiqu shine gaskatawa fa saddaqtu wa amantu ma'anahuma lughatan wahid idan kace na gaskata ko na yi imani to a yaren larabci kamar abu ɗaya kake faɗi shine sai ka ce wani shekarun shi sun kai talatin yanzu sai ka ce na gaskata shi ina ma'anar ka gaskata shi ka yi imani da magana to a yaren larabci suna ɗaukar imani da gaskatawa abu ɗaya ko kun gane jama'a sai ya ce wa qad sabaka lana fi tafsir anna hadha al-qawl la yasifu sai dai a kashin gaskiya mun gabatar da jawabi tun farko farkon karatun nan ba ku manta ba imani da gaskatawa abubuwa ne mabambanta ce musu abu ɗaya ko da a yaren ma to bai inganta ba bal al-imanu fil lugha abinda ake nufi da imani a lugance al-iqraru bi shay an tasdiqin bihi shine ka karrara abu bayan ka gaskata shi din zaka iya gaskata abu amma a cikin zuciyarka baka yarda da shi ba misali wane zai ce maka sai ka ce to na dai ji kaga cewa ka dai ji din nan ka gaskata shi ne amma gaskatawan sama sama kenan baka imani ba yawa so kenan ashe ba za a iya cewa ma'anan su ɗaya ba kawai ko da a lugan ma kafin ma a zo bayani ta istilahi sai malam ya ce bi dalili annaka taqul dalilin ko da yasa zamu faɗi wannan magana shine wani lokacin zaka iya cewa amantu bi kaza nayi imani da kaza wa asrartu bi kaza sannan na tabbatar da kaza wa saddaqtu fulanan kuma na gaskata wani wala taqulu amantu fulanan amma kaga a larabci baka cewa kai imani da wani in mutum ya gaya maka magana sai dai ka ce ka gaskata shi ba za ka ce kai imani da shi ba ina fata an fahimta idan fal imanu يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق abinda ake son ka gane anan shine a takaice kalmar imani to yana dauke da wasu hukunci wanda suke kari akan gaskatawa kawai wa huwa al-iqrar menene wannan karin abinda imani ke dauke da shi shine bayan gaskatawa a harshe kuma ka karrara shi a zuciya shi ko gaskatawa yana tsayawa ne akan harshe kadai ko mun gane jama'a sai malam yake cewa وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإلغاء والإذعان للأحكام kenan imani abu ne wanda yake dauke da hukuncin mutum ya karrara a bakin zuciyar shi domin ya sallama mishi sannan kuma ya kwantar da kanshi ga wannan abin a hukunce shine duk abin da aka ce kayi din nan zaka iya yi ina fata an gane misali akwai wanda zaka ga a ɗabi'a idan ya taba wayan lantarki baya mai komai ina fata an gane sai mutum ya kama naked waya naked waya wanda kuma akwai voltage a jikin shi amma sai kaga baya mishi komai ka yadda cewa baya mai komai amma baka imani ba ina za a gane baka imani ba haka ce kai ma taba sai ka ce a ba za ka taba ba kaga ashe akwai bambanci tsakanin yaddanka da imaninka yawwa to shi aka ce imani da abu zaka yadda da shi a harshe kuma har zuciyanka zaka gamsu da shi kuma zaka iya tankwaruwa in aka ce kai ma yi zaka iya yi to kun ga shi akwai bambanci tsakanin al-iman wa tasdiq kenan kawai sai ma ne yake cewa fa hadha amma mujarradu an tu'mina billahi mawjud kaga kenan ma'anan wannan shine kawai kace wai kai imani akwai Allah imaninka da cewa akwai Allah fa hadha laysa bi imani wannan ba cikakken imani bane dan duk duniya zaka samu mafi yawanci sun yarda akwai Allah amma ba su imani da Allah irin imani da ake bukata ba mana yake cewa hatta ya kuma hadha al-iman mustalziman lil qabul har irin wannan imani ya zama imani wanda zai zan karbabbiya fil akhbari a cikin ainihin wato zantuka ko abubuwan da ake badawa na labarai wal iz'ani fil ahkam wanda kuma zai kai ga mutum ya kwantar da kanshi zuwa ga hukunce hukunce wa illa duk imanin da bai kai mutum zuwa ga waɗannan abubuwan ba fa laysa imanan wannan kan ba imani bane sai ma da yake to a yanzu in ka gane wannan bayanin fal imanu billah yatadammanu arba'ati umuri imani da Allah to sai ya kunshi abubuwa guda hudu awwalan na farko al imanu bi wujudihi subhanahu wa ta'ala sai ka yadda cewa lallai akwai Allah madaukakin sarki an fahimta ko sai ka yadda da samuwar Allah ثانيا نبي الإيمان بربوبيته sai ka yi imani da cewa kula da Allah ke baiwa halittun shi shi kaɗai ya kaɗaici da shi alin firadu bin rubiya ma'ana Allah shi ne kaɗai yake da nauyin halittun shi kaf daga masu rai da marasa rai da na sama da na ƙasa da na iska duka Allah ne rabbinsu sai ka yarda wannan shi ne nabi tarikan na uku al'imanu bin firadihi bil uluhiyya sai ka yi imani da ainihin wato kaɗaita Allah wajen bauta. Ka yadda akwai Allah, ka yadda Allah shi ne yake ɗauke da nauyin halittun shi kaf, sannan ka yadda kuma shi kaɗai za a bautawa, na uku kenan. Rabi'an na hudu al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Sai ka yi imani da sunayen Allah da sifofin shi. Allah na da wasu suna ta musamman, wanda shi kaɗai ya kaɗaice da su. Sannan yana da wasu sifofi ta musamman, wanda babu mai irin shi malam yake la yumkin an yatahaqqaqa al-imana illa bi zalika ba zai yi mutum a ce imani shi ya tabbata ba sai ya yarda da waɗannan abubuwan da muka lissafa kaf guda hudun nan fa man lam yu'min bi wujudillah a karkashin wannan duk wanda bai imani da samuwar Allah ba bai yarda ma akwai Allah ba gaba daya fa laysa bi mu'min kaga wannan ba mai imani bane wa man amana bi wujudillah wanda koyi imani cewa a shi fa ya yarda akwai Allah la bi siradihi bi rububiyya amma dai yana ganin Allah ba shi ne kaɗai yake da iko akan halittun nan ba akwai wasu ma others to kaga wannan ma fa laysa bi mu'mini ba mu'mini bane wa man amana billahi wa siradihi bi rububiyya la bil uluhiyya fa laysa bi mu'mini haka duk wanda ya imani da samuwar Allah ya yi imani da kaɗaituwan Allah wajen gudanar da harkokin halittu amma ya ce in aka zo wajen bauta fa to ba Allah kawai za a bautawa ba shi ma bai da imani wa man amana billahi wa infiradihi bil rububiyya wa bil uluhiyya lakin lam yu'mina bi anna Allah bi asma'ihi wa sifatihi balaysa bil mu'min haka kuma har wa yau duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da kaɗaituwan shi wajen gudanar da musarrafin rayuwa ya yi imani da cewa a bauta wa Allah kaɗai, amma dai game da sunaye da sifofi, to bai saki wa Allah gaba ɗaya ba, wannan ma ba mumini ba ne. Kun ji haɗarin waɗannan gaɓoɓin kenan sai ka haɗa su duka kafin imani ya tabbata. Barin ɗaya daga cikinsu to rashin tabbacin imani ne, Allah ya sauwaka. Malam yake cewa wa in kana al-akhir فيه من يطلب عنه الإيمان بالكلية sai dai shi na ƙarshe ɗin wajen asma'u wa sifat akwai wanda rashin imanin shi da su zai kai shi ga ya fita da ya fita cikin imani gaba ɗaya wa fihi man yaslubu anhu kamalul iman wasu kuma da yake ba gaba ɗaya suka yi jihadin shi ba a'a wasu ne daga ciki sai ya zama shi ba wai bai da imanin bane kwata kwata amma bai da cikan imani Allah sa kun gane jama'a so wajen asma'u was sifat ba kai tsaye ne duk wanda yake karyata asma'u was sifat zaka ce mai ba mumini ba akwai wanda in ya kai wani mataki dai kam zai tabbata ba mumini bane akwai wanda shi kuma cikan imani ne zai zambe da shi shi yasa wannan littafin daga cikin abin da zai wajjahantar shine game da babin asma'u was sifat za mu zo mu ji insha Allah sai ma ne yace al-imanu bi wujudihi kaga dai bayani game da samuwar Allah akwai dalilin hakan cewa akwai Allah idza qala qa'ilun idan mai magana yace mad dalilu ala wujudillahi azza wa jalla ko zaka iya bani dalilin da zai tabbatar da cewa akwai Allah Allah saman mene kun gane tambayan ko wani amsa zaka bashi qulna mala ibnu usaymin yace ad-dalilu ala wujudillah ai dalilan da suke tabbatar da samuwar Allah akwai al-aqal akwai wanda zaka ba mutum a hankalce ma kawai sai ka ce kai a hankalinka ka yi tunanin ka ba to kaza din nan dalili ne na cewa akwai Allah akwai kuma al-hissu dalili na tunani thinking ina fata an gane wanda yake tabbatar da samuwar Allah sannan akwai ash-shar'u akwai dalili na shari'a duk wannan zaka iya ba mutum hujja da waɗannan dalilan ya tabbatar da cewa akwai samuwar Allah mala yace salatatu kulliha tadullu ala wujudillah waɗannan guda uku duka suna nuni zuwa ga samuwar Allah wa in shi wa in shi ita in ma ka so fazid zaka iya yin ƙari ka ce al-fitra wato kawai a cikin ɗabi'a ma kawai ɗabi'an halitta ya yarda akwai Allah saboda babu al'umman da zaka shiga cikin su da zaka ga in yana da wani bukata da ya san yafi karfin duk wani halitta baya daga ido ya kalli sama in ya daga ido ya kalli sama wa yake ishara so ko da baya addinin uban kowa ya yarda dai akwai wani wanda shi ne yake yin komai daga sama Allah kenan so akwai dalili na sifara kaga kenan zaka iya kasa dalilan da suke tabbatar da wato samuwan Allah kashe hudu dalilun aqaliyya dalilun hissiyya dalilun shar'iyya kuma dalil fitriyya ina fatan an gane malam yace fatakunu dalailu ala wujudillah arba'a kaga kenan anan dalilan da suke tabbatar da samuwan Allah za su iya zama wa gida hudu kenan al-aqal akwai hankali alhissu akwai tunani alfitra akwai wato dabi'a sai kuma ashar'u sai shari'a to sai ma da yake wani zai iya cewa me yasa ba mu fara gabatar da cewa dalili na shari'a ba yazo a farko aka kawo shi a ƙarshe wa akharna shar'u la li'annahu la yustahaqqa at-taqdim mala yake mun mun jinkirta na shari'a ne ba wai dan bai cancanta mu fara kawo shi ba lakin li'annana nukhatibu man la yu'minu bish-shar'i amma mun dauka cewa ai wanda yake wannan tambayan bai ma yi imani da shari'a bane gaba daya sai yasa muka fara jero mai abin da ya yarda da shi ya dai yanda yana da hankali ko to bari mu mai misali da hankalin shi ya yadda yana iya tunani ko bari mu ba shi dalili da tunanin shi ya yadda da ainihin wato dabi'a bari mu buga mishi misali da dabi'a kafin a zo kan shari'a to ga dalilan bari ya kawo mana su daya daya bari mu ga za mu iya karanta su ko kuma wasu daga ciki sai ce fa amma dilal al aqal wani dalili ne dalili a hankalce da zaka kawo mu mutum ya yarda cewa akwai Allah mala yace fa naqulu sai mu ce hal wujudi hadhihi al kainat bi nafsiha ka tambaye mutum ka ce da Allah ka tsaya ka dubi duk abin da idan ka ke iya gani ka kalli gabas ka kalli yamma ka kalli arewa ka kalli wato hagu da dama sama da ƙasa ka kalli duk wani abu da idan ka zai iya gani tsakaninka da Allah zai yi a ce wannan abun kawai ya samar da kanshi ne a hankalce za ka iya cewa abun ya samar da kanshi ne babu wanda ya samar da su an fahimta ko au wujidat haka za sudfa ko ko kawai hanya ne biyo da mutane kawai suka ga kansa a duniya suke irin wannan rayuwar zai yi wannan a tunaninka fa in kunta wujidat binafsiha yace idan ka ce ba wani da ya samar da su gaskiya duk sun samar da kansu ne kawai fa mustahilin akalan wannan a hakalce ba zai yi ba ina fata fahimta ba zai yi ka ce abubuwan duk sun samar da kansu ne kawai ba tare da akwai wanda ya samar da su ba ma dama ciye ma'azuma ne dalilin da yasa ba zai yi ba ai da can babu shi aka zo aka samar da shi misali sai ka nuna mai wani gida sai ka ce gidan nan da shekaru kaza akwai shi a wajen zai ce babu gidan da kanshi kawai ya tsiro zai ce a an zo an yi gini aha ashe akwai waɗanda suka aikin ginin gida to haka duniyan nan da ƙasa kawai sai suka samar da kansu ba tare da wanda ya samar ba kaga cewa da kai da kansu suka samar da kansu ba zai yi ba a hankalce kenan yanzu ba a maganar shari'a an gane ko malam yace kaifa takunu mawjuda wa hiya ma'duma ya za a yi a ce sun samar da kansu da can kuma babu su dan kai kanka ka yadda akwai lokacin da babu su ina fata an gane al ma'dum laysa bi shay'in hatta yujad abinda ko da babu shi ai ba zai yi a samar ba sai dai in wani ya samar da shi ka yadda da haka idan la yumkin an tujad nafsaha bi nafsiha kenan wannan rayuwar bai samar da kanta da kanta ba ba zai yi ba kuma wa in kulta idan ko kace wujidat sudfa a an same shi ne kawai by nature fa naqulu hadha yastahilu aida sai mu ce ai wannan ma ba zai yi ba nature ya samar da nature kuma ai shi ma ba zai yi ba fa anta ayyuhal jahid sai kace ya kai da kake jayayyan nan هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها yace yanzu ba ka ganin abubuwan nan da ake amfani da su na jiragen sama da ainihin wato motoci masu kaiwa da komowa da abubuwan da ake tasarrufin rayuwa da abubuwan alatin nan da nau'o'insu akwai babur akwai keke an fahimta ko shin waɗannan abubuwan hal wujida hadha sudfa kawai tsintarsa aka yi wata rana akan hanya jirgin sama kawai an tsince shi ne yana tashi ba waɗanda suka je suka zauna suka kera ta fa yaqulu zai ce maka la yumkinu an yakun zai ce a haba da Allah ya za a yi jirgin sama ya samar da kanshi kawai ba tare da an kera shi ba kaga shi kanshi ya yadda nan ba zai yi ba ko sai malam yake cewa fa kadhalika hadhihi al-atyar sai ka ce mai to haka waɗannan tsuntsayen nan ma da ka gaske tashi wal jibal da waɗannan duwatsu da ka gani wal shamsu wal qamar da rana da wata wan nujum da wata taurari wal shajar da bishiyoyi wal jamar da ainihin wato da wuta wal ramal wal bihar wa ghairi zalik da waɗannan ainihin wato toka da tekuna wa gairi zalika da ƙasa duka la yumkina an yujada sudfa abada ba zai yi a ce su ma sun samar da kansu ne ba kawai by nature ba tare da wani ya samar da su ba wa yuqalu har wa yau malam ibnu ismi yace sannan kuma sai a ce inna ta'ifatan min as-sumuniyya ja'u ila abi hanifa bari ku ji wani dan kissa na abin da ya faru akwai wasu mutane ne da ake cewa as-sumuniyya an fahimta ko sun zo wajen Abu Hanifa wata ran rahimahullah Allah madaukakin sarki ya kanshi da rahma wa hum ahlul hindi mutane ne daga yankin kasashen India fa nazaruhu fi isbat al-khaliq azza wa jalla sai suka zo suka yi wa Abu Hanifa munazara tattaunawa game da kai kana kokarin ce mana wai akwai Allah su kuma abin da suka imani da shi ba wani Allah saboda tsaban maguzawa ne kawai an fahimta ko shi kenan abu hanifa kasan kuma in dai dama wajen ra'ayi ne abu hanifa ta gaba ne ko yawwa philosophy ne by philosophy to bari ku ji yadda al'amari ya faru wa kana abu hanifa min ankal ulama kun gani ko abu hanifa yana daga cikin mafiya kaifi na tunani a cikin malamai fawa'adahum an ya'tu ba'da yawmin aw yawmayn shikenan da suka kawo matsalan cewa mun zo ne mu yi magana da kai mu kore ka akan cewa da kake akwai Allah mu ba mu yarda akwai Allah ba sai yake to in dai abin da ya kawo ku kenan babu damuwa ku bari nan da kwana biyu ku dawo mu tattauna sai suka yarda alhamdulillah yahdikumullahu wa yuslih balakum shikenan faja'u bayan kwana biyu jama'a sai suka dawo qalu ma za kulta sai suka ce to ga mu mun dawo me amsan da zaka ba mu qala abu hanifa sai yace wallahi dama abin da yasa nace ku tafi wani abu ne ya tsaya min a cikin tunani na kasa warware shi ne har ma ya bani dama mu tattauna abin da ya kawo ku to wannan abin ne har yanzu ban iya warware shi ba ina fata an gane bari ku ji abin da zai ce da su sai ce ana ufakkiru fi safinatin mamlu'a yake wallahi ina tunani ne wani jirgin ruwa ne aka taba samu cike da kaya shine mamlu'a jirgin ruwa ne ya cika ya cika wa kanta kaya da kanta an fahimta ko minal bida'i wal arzaq na abubuwan alatu da arziki kowane iri akwai a ciki ja'at tashukku ibabal ma'i wannan jirgin ruwan sai gangaro bakin teku an fahimta ko da ya zo bakin teku hatta arisat filmina har ya zo ya faka kanta a daidai inda yake gaban tekun an fahimta ko wa nazalatil hamula sai sauke duk kayan arzikin nan da ke cikinta ya sauke su da kanta wa zahabat kawai kuma sai ya juya sai ya tafi kuna fahimta ko walaysa fiha qa'idun wala hammaluna yace to abin da ya daure mun kai shine da nan leka cikin jirgin ruwan babu mutum ko daya a ciki ba direba da ke tuka jirgin ruwan babu kuma mutane da suke loda kayan suke saukewa jirgin ruwan ne haka da kanta shine abin ya daure mun kai nake tunanin a ina hakan zai iya yiwuwa kun fahimci yawa shikenan qalu mutanen nan da suka zo mishi sai suka ce tufakkir bi hada yanzu wannan abin kake tunani kala na yace wallahi shi ya daure mun kai na kasa gane yadda zan warware abin nan qalu sai suka ce a in dai abin da kake tunani kenan idan laysa laka aqlun baka da hankali abu hadisi ya za ka fata wa kanka lokaci kai mahaukaci ne jirgin ne zai loda wa kanshi kaya ya kawo kanshi ya sauke wa kanshi kaya kuma ya tafi amma ka tsaya ma kana tunani a wannan rashin hankali ne kun fahimta ko shikenan qala sai Abu Hanifa yace a sai su waɗannan mutanen su asumuniya din nan sai suka ce da shi hal yuqal yanzu hankali zai dauka anna safinata ta'ti biduni qa'idin a ce jirgin ruwa zai kawo kanta ba tare da mai janta ba wa tunzalu wa tusarrifu ta sauke wa kanta kaya ta sarrafa kanta haza laysa ma'qul ta ai wannan ba hankali a ciki sam qala abu hanifa sai ce yawwa na gano abin da nake newa daga bakin ku kuwa kaifa la ta'qiluna haza me yasa ku ba ku iya hankalta ku yadda cewa haka zai iya faruwa ba وتأكلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كل هذه دون صانع ita amma kuma kun zo yanzu kuna son ku yi jayayya da ni cewa duniyan nan da sama da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi da mutane duk da suke rayuwa su ma kawai haka suka samu ba tare da wani ne ya kera su ba ba ku yadda jirgin ruwa zai iya yin haka ba amma kun yadda duniyar nan ta samar da kanta ne da kanta fa'arafu annar rajula khatabahum bi uqulihi kai kuma ji sai suka zama wawaye sai suka gane ashe Abu Hanifa su ne marasa hankali ya yi musu ainihi wato munazara ne da irin tunaninsu wa ajazu an jawabi bi wala daga nan fa sai suka dib jawabin da ba su iya badawa ba kenan hadha aw ma'anahu mala yake kaje da al'amari ya faru ko kuma wani abu makamancin haka to kaga wannan dalilin akali ko wa qila li arabiy min albadiya sannan an taba cewa wani ba kauye ba kauyen ma na can karshe ina fata an fahimta haka ce mishi bima arafta rabbak da Allah wai kai ba kauyen nan ya akai kai yadda akwai Allah ne kai dai ba karatu ga iya ba amma ka yadda akwai Allah فقال سيدي هبا وانا ابني من سوقي الاثر يدل على المسير اي تاكون كفا علامه ne na wucewa a waje ka taba ganin takun kafa ba mutum ne ya taka ya wuce ba yace to in dai kaga sawu alaman wani ne ya wuce kaga ba kawai ya fi mutanen gari hankali ma wani lokacin kenan ko yawwa sai yace wal ba'ratu tadullu ala al ba'ir haka duk inda ka zo ka ga kashin raƙumi alama ne akan me raƙumi ya wuce akwai shi kenan fa sama'u zatul abraj yake saboda haka sammai din nan da kuke gani da taurarinta wa ardu zatil fajaj da ainihin kasai din nan da idanu da kuke gani wa biharu zatu amwaj da tekuna da kuma ainihin wato ruwa da ke kaima da komowa a cikin idanun ruwa ala tadullu ala sami'il basir yanzu wannan ba dalilai ne da yake nuna akwai Allah mai ji mai gani da yayi su ba dalilai ne ولهذا قال الله عز وجل saboda wannan dalilin Allah madaukakin sarki yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun yanzu mutane suna tunanin kawai sun samu ne ba tare da wani abu ya samar da su ba ko ko su ne da kansu suka samar da kansu da kansu kaga amsa shine ba tsanji Allah ya kiyaye fahina idin malam ibnu usaymin yace to a karkashin wannan yakunu al-aqla dilalan دالا ودلالة قطيعة أو قطعية على وجود الله kenan a hankalce mutum zai iya ganowa kuma zai iya fahimtar cewa yanke babu kaidi cewa akwai Allah ina fatan jama'a gani ta ji wannan dine dalili aqaliyan to sai mun zo insha Allah darasi na gaba sai mu ji bayani game da dilala al-hissiyya Allah madaukakin sarki ya samu dace kaga in ka ji malaman musulunci suna irin waɗannan maganganu ba abun mamaki ba ne dan ba zai yiwu kamar yadda muka karanta fa inna asdaqal hadisi kitabullah mutum ya san littafin Allah amma kuma ba zai iya tunani da zai san irin waɗannan maganganu ba ina fata an gane ai babu zance da ya kai littafin Allah jama'a Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya sai mu dauko askari jama'a ta mun ji bayani game da sifatu talbiya ko eh har yau mu muna nan muna ta aikin hajji ma cikin aji ko wala yace ma yaqulu idara albayta eh ara shi ne ai menene mutum zai faɗi yayin da yayi ido hudu da ɗakin Ka'aba wato yanzu ba a hoto ba ba a talabiji ba ba a tunani ba a'a ka je ne ka shiga sai ga Ka'aba duk da kake ta kake ta gani a hoto yau ga ka gashi to menene abin da zaka faɗa mala yace wa idza ra'a albayta qata'a talbiya kar ku manta tun daga miƙati mun yi bayani akan cewa mutum zai zai yi harama ko ya fara talbiya ma damar ba wai bacci ne ko shagaltuwa ko wani dalili ba ba a son ka yanke wannan talbiya duk sanda aka yi wani hawa ko aka sauka wani gangare za ka ci gaba da talbiyan to wannan talbiyan ne za ka shigo da shi har makka za ka taho da shi har harami masallacin ka'aba kenan za ka shiga har cikin masallacin ina fata fahimta don sai ka shiga ciki can tsakiya za ka je ka ga ka'aba to da zaran ka taho ma'ana duk wannan tahowan baicin wasu azkar wanda za ka yi misali na shiga masallaci da sauransu talbiyan nan dai ba za ka bari ya yanke ba to kana hango ɗakin ka'aba ɗakin an fahimta to daga wannan waje shine sai ka yanke talbiyar da kake yi in ka yanke shi wa qala sai ka ce Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'zima ya ubangiji ka ƙara wa wannan ɗaki daraja ka ƙara mishi ɗaukaka wa mahabbatan wa takriman ya Allah ka ƙara wa ɗakin kwarjini ka ƙara wa ɗakin karanci jama'a za ka san ɗakin na da kwarjini ran da Allah ya fara haɗa idanka da ɗakin kai da kanka sai ka ji wani wani abu kamar ya shiga jikinka ka ga ah wai kaba ne wannan nake gani akwai haiba jama'a akwai kwarjini kwarai da gaske to shine kake roƙon Allah ya ƙara mai wannan kwarjinin sannan ya ƙara mishi wannan karama wazid man sharrafahu wa'azzamahu mimman hajjahu aw ittamarahu sannan duk wanda ya zo wannan daki da nufin aikin haji ko da nufin umara shi ma ka ƙara mishi ɗaukaka ka ƙara mishi daraja tashrifan wa ta'zima daraja da ɗaukaka an fahimta ko wa mahabatan wa takrima shi ma ka ƙara mishi kwarjini ka ƙara mishi karanci ina fata an fahimta sai idan ka gama wannan karatu fayati al-hajar al-aswada shikenan sai ka gangaro inda hajar al-aswad yake a jikin Ka'aba an fahimta ko shine kwanan da yake kusa da da kofan ɗakin Ka'aba nan ne inda Hajar al-Aswad yake saboda yana kan kwana ne an fahimta ko a daidai wannan kwanan da daga ita sai kofar ɗakin ba nan ne zaka ga Hajar al-Aswad tare da cewa a yanzu zaka ga an yi wa bakin dutsen wani ado na zinari haka da ya kewaye shi to wannan ɗan zinari da wannan ɗan karfan nan da aka kewaya shi da shi ba shi ne asalin dutsen ba a tsakiyar ne za ka ga dutsen ina fata an gane ana ganin dutsen sosai kuwa har tabawa ana yi har sumbantan shi ana yi ko mun fahimta za ka ga dutsen ya bakin dutse ne haka tare da akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dutsen asalin shi fari ne kar to amma zunubin mutane mai da shi baki ban tuna ma me asalin hadisin ba ma kwanta ma amma na tuna magana ne kawai to wannan shine hajarul aswad din ko mun fahimta to yayin da ka zo wajen fa yuqabbiluhu sai ka sumbanci dutsen saboda zaka gan shi plain kuma wannan dan kewaye da aka yi mishi a bakin bai hana kanka ya shiga ba har bakin ka ya sumbance shi ba yana da girma an fahimta ko wa yaqulu to yayin da kai aini wato sumbanci dutsen sai ka rinka cewa Allahumma imanan bika ya Allah ina sumbantan dutsen nan ne saboda imani da nayi da kai wa wafa'an bi ahadika kuma saboda in cika alƙawarin da ka aini wato dauka akan mu ko muka dauka wa tasdiqan bi kitabika ina yin haka ne saboda gaskata littafinka wattiba'an li sunnati nabiyyika kuma ina yin haka ne domin koyi da sunnan annabinka ba wai saboda ina bautan dutsen ba ba wai saboda na mai da dutsen abun bauta ba kuma fahimta irin abin da ya tabbata Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda yake cewa yace wallahi ni na san matsayin ki bai wuce na dutsen ba kawai da ba dan annabi da naga ya sumbance ka ba ni ma da ban sumbance ka ba saboda ya ordinary dutse ko mun fahimta jama'a sai dai akwai daraja ne da falala tunda ya tabbata annabi yayi daga ciki ana samun kankarar zunubi kamar yadda nasoshi suka tabbatar haka ta rukunul yamani kamar yadda zamu zo mu ji malam zai dai magana sai malam yace a fawa to kana gama sumbantan dutsen nan ka gama fadin wannan to sai ka fara tsawa shi ko mun fahimta to sai dai akwai abu ɗaya da ya kamata mutane su sani yayin da ka shigo masallacin a wannan halin kada ka manta idan alwalanka ya warware to sai ka fara yin alwala kafin ka je wajen dutsen don kana gama sumbantan dutsen ko taban shi idan halin kai kanka bai yi ba sai ka sa hannu ka taba an fahimta ko in ka taba hannun naka to zaka sumbanci hannun idan kuwa baka iya kaiwa zuwa gare shi ba ma har hannun naka ya taba to daga nesa kawai sai kai nuni to in nuni kai ba wani abin da zaka yi na sumbanta ko shafawa a fuska ko wasu za a gama har kabbara haka suke in za su a duk kawai hannu kawai za ka nuna kai kabbara kamar yadda ka san kana yin kabbara in za ka shiga sallah an fahimta ko to yayin da ka shigo ya zan baka da alwala sai ka je ka fara yin alwala tukuna sannan za ka zo kai wannan dan za ka zo ka bi sharaɗin tsawafin to ɗaya ne kamar sharaɗin tsarki kafin ka fara sallah kana ƙare shi za ka zo kai sallah ka ku ga in baka da alwala ba za ka yi sallah ba sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa hukuncin tsawafi ma hukuncin su ɗaya ne da sallah sai dai kawai a cikin tsawafi ana magana ana surutu sannan ana motsi ana kaiwa da komowa shi yasa mata ma da suke al'ada ba sa yin tsawafi shi ma amma komai za su ko kun fahimta so hukuncin su ɗaya ne da sallah ka ku ga dan sallah babu shi sai da tsarki so mutane su kiyaye wannan dan da dama wasu za ka zo ka kawai sun shiga ɗakin nema shi da kanshi ya ma manta da wani abu tsarki ko alwala ko wane ne kawai je ya kama tsawafin a haka babu wannan tsawafin gaskiya babu shi ko da ka fara shi kai hutu ma'ana alwalan ka yi warware za ka tsaya ne tak sai ka je ka nemi inda ruwa yake ga ruwa nan ko ina a cikin masallacin ba kamar masallacin ku bane da zaka an fahimta ko kana zuwa sai ka alwala in ma bayan gida kake ji ko fitsari sai ka shiga ban daki akwai hanyar da zai kai ka inda ban daki yake ka je kai fitsarin ko ka je ka yi tsarki ka sake alwala sai ka zo ka sake fara tawafin mun gane wannan ko a farawa ne ai wannan ya rushe kenan kamar kana sallah ne ka kai raka'a biyu alwalan ka yi warware in ka zo zaka ci gaba ne yawwa farawa zaka yi inda kadai ake ci gaba da tsawafi shine kana cikin yin tsawafin aka tada ikamar sallah to sallan farilla wajibi ka tsaya ka jita ko da ka fara tsawafin to kai misali daya biyu uku hudu sai aka tada sallah daidai inda ka tsaya kawai sai ka ci birki ka fuskanci ɗakin kai kabbara ku ci gaba da sallah ana idarwa sai ka ci gaba yanzu daga inda ka tsaya sai kai na ka cika sa na hudu din kai na biyar kai na shida kai na bakwai an gane ko mala yace wa yabtadi at-tawafa minhu sai mutum ya fara tsawafin shi daga daidai hajarul aswad din nan da ya tsaya ko ka kuma ta anan ne ya sumbance shi fa yatufa sab'ata ashwaqin min wara'il hajari ja'ilan al-baita an yasarihi sai mutum ya kewaye ɗakin daga daidai wannan hajarul aswad ɗin da ya fara a lokacin da kake kewayawa ka lura za ka sanya ɗakin a ɓangaren hannunka ne na hagu ma'ana hannunka na hagu shi zai rinka kallon ɗakin ba reverse za ka yi ba ina fata an gane in dai ba 'yan tsubu da 'yan tsaface tsaface ba shine za ka je ka ga suna yi su ma a ɓoye za a ce domin abu kaza to za an yi dawafi mai riba ba abin da shedanin nan fa ba sa yi fa wallahi za ka yi mamaki sai ka ganshi kamar yana kallon mutane ne kamar yana tsinta dan ya san aka kama shi to gidan yari za a yi da shi daga wajen sai ya rinka dan yana tsayawa ya kalli nan ya kalli nan sai haka zai rinka yi yana riba mutane na yin nan shi yana yin shan Allah ya kiyaye saboda haka zaka sanya ɗakin ne a hannunka na hagu as-salatatul ula khababan guda ukun farko ma'ana kewaya guda uku da za ka yi na farko za ka yi ne kana sassarfa farko manta umara kake yi a wannan lokacin ko za ka yi wannan guda uku ne kana sassarfa ba a guje za ka kwasa ba kamar wanda aka biyo a'a kana da yi kana daga kafa dan wani lokacin ma za ka ga ciko wanda ke wajen ma sai ka ga bai baka daman ma ko tafiya ka yi shi izini ba haka za ka ɗan rinka sama kana ƙasa ina fata an gane sannan a daidai wannan lokaci akwai arramlu da ake yi mana za ka ce hannunka na dama an fahimta kan kuma ta dama ka lulluɓo jikinka ne da ihraminka ko to da ka shiga cikin ɗakin ka iso wajen kaban sai ka cire hannunka na dama sai ka shigar da wannan zanin naka ta ƙarƙashin hammatanka na dama ka yafa shi a kan kafaɗanka na hagu to kaga hannunka ɗaya na waje ko to wannan sassafan guda ukun nan da za ka yi haka za ka yi one hand opened ko mun gane jama'a kana yin daya ka dawo hajarul aswad ka ƙara komawa biyu ka dawo hajarul aswad ka je uku ka dawo hajarul aswad to kana zuwa nan yanzu sai ka maida hannunka kuma kasa sai ka rufe kafadanka duka guda biyu haka ake yi amma wallahi za ka yi mamaki in ka je ka ga yadda mutane ke wani dama tun daga inda ya ɗau haraman nan zai fitar da hannun kawai wallahi kuwa har ya zo ɗakin yana ne yana ta jefawa kawai kuma gaba ɗaya da wafin har ya gama ba zai mai da hannun nashi ba Allah mafi yawan gaskiya masu zuwa aikin hajji jahilai ne gaba eh shi ne kaɗai ma ake wannan ƙwarai da gaske tawaful kudum nan hajja malamai ko ka gani ko ya riga ya cire hannun shi kawai wallahi wannan ba daidai bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla la quwwata tire kawai to kaga ko da malami ne anan jahili ne shi ya jahilci mas'ala Allah ya kyauta to kun da ji jama'a saboda haka za ka yi sassarfa shine ma'anan khababan ai ar-ramal an fahimta ko to sai dai kuma wannan sassarfan maza ne kawai banda mata mata su tafiyan su za su rinka yi a cikin natsuwa kamar yadda aka zo wajen sa'ayi ma za ku ji akwai wani gaba da shi ma hakan dan so a daga kafa shi ma nan maza ne banda mata an gane ko so mata mata kamar yadda aka san suke tafiyan cikin natsuwa to haka ko da lokacin tsawafin ma haka za su ci gaba da nasu tafiya kuma su ba wani waje da aka ce su cire in banda niqabi da za su daga a fuskar su da tafukan hannayensu ina fata an fahimta da ba a rufewa saboda haka idan ya ci gaba mana yake kullama marra bil hajari qabbalahu duk sanda ka sake dawowa wajen hajarul aswad din nan sai ka ƙara sumbantan shi kaga hajarul aswad din ma a ka'ida zaka sumbance shi nawa kenan so bakwai yawa tunda tsawatin ma bakwai zaka yi an gane idan cikowa ya sabbaba ba za ka iya kai bakinka ba da a nan za ka ga ake fasawa wani baki wallahi kuwa saboda tuleniya za ka gake kuma babu dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam har aka kare waɗannan exercise na aikin haji abin da yake cewa mutane as-sakina sakina anasu anasu amma wani da ƙarfin bala'i zaka ga ya shigo wajen nan wallahi akwai sanda wata mace naga akai sama da yaka aka ana ta cinni da ita a sama ba ita ma ta kai kanta me me wai kai ina ba ta fahimta wasu kuma za su zo da matansu ne sai su rinka gwada ƙarfi wai sai ya kai matan shi Allah ya kiyaye to duk irin waɗannan jama'a duk ba daidai bane ana son mutum ya ainihin wato yi gwargwadon abin da ya sawwaka ne an fahimta ko saboda haka sai malam yace wa bir rukunil yamani lamasahu bi yadihi haka in ka zo rukunil yamani to shi ma za ka ainihin wato shafe shi da hannunka an fahimta shi rukunul yamani ba a sumbanta to wanne ne rukunul yamani kar ku manta ɗakin Ka'aba murabba ne square ko to a lokacin da misali mukaddar nan ne inda hajarul aswad yake wannan angul din to kaga in ka taho ka kewaye nan bangaren ka zo nan na biyu ka zo nan na uku zaka dawo nan na hudu ko to inda rukunin yamani yake shine a bangon nan na hudu daga can extreme end wato nan angul din suna tare ne da hajarul aswad fuskan bangon su daya shi wannan yana daga can wannan kuma yana daga nan an fahimta so shi in ka zo yana daga cikin sunna jama'a ka tabbata ka shafe shi da hannunka amma shi ba a tsayawa a wani abu a shafan shi kawai za ka yi ka wuce yin haka ma'ana kamar kun yi musafa kenan ko annabi yace sanda hannunka yake gogan shi din nan zunubin ka ne Allah madaukakin sarki zai rika wajin maka su ya tabbata ko mun gane jama'a to amma a za ka ɗan ga ana yi amma da yake mutane ba su fiye damuwa da nan ba nan za ka ga in ka zo wuce za ka iya samu ma ka kai haka ta ba yawa jikin bangon nan su kif bangalowa kwarai sai su ta makalewa suna ture mutane har sai ya je wannan hajarar aswad din amma duk ba daidai bane gaskiya in ka zo nan ma ka ga an cuka ka wuce kawai shi kuma ba mai ba daga hannu da ake mushi in ka samu ka taba to ka taba in baka samu ba kawai sai dai ka wuce to daga nan kuma wannan fuskan har ka koma inda hajarul aswar yake to ana son ka mai da zikirin ka ya koma rabbana atina fid dunya shine manzo Allah yake yi a daidai wannan waje amma mutane da yake wani lokacin ba a san kiman abin da aka ce annabi yayi ba sai ga wani yana ganin haba rabbana ni tun a garin mu ina rabbana tayi kadan inda ko za a maka sharhin rabbana wallahi kuwa sharri rabbana atina inda mutum sai ya mamaki zaka raina kanka Allah ta mu dace akwai aiki fa sosai shi yasa masu zuwa aikin haji dole a tsaya a koya ne ba wai kai tarjirgen ka samu kuɗi ba kai dan ka dawo ana ce maka alhaji bayan kuma ga yanan kana labbaik Allahumma ana ce maka la labbaik wala sa'alaika Allah ya kiyaye saboda haka wa bir ruknil yamani lamasahu bi yadihi ruknil yamani ana son mutum ya shafe shi da hannun shi wastifa'ul adadi shartun kafahara kun gani ko idan mutum yana tsawafin ka cika adadin nan su kai bakwai tir to sharadi ne kamar sharadin tsarki so in kai shida da rabi misali kaga ya ake shida da rabi kai guda shida da bango biyu kenan ko sai ka fita kawai to tsawafin gaba daya ya rushe yes so ba wai kuma kai yadda ka ga wallahi haka na je na samu fa wasu wai sun dauka kawai abin da ka ga dama za ka yi saboda kawai wata ran sai zo yi guda uku kawai sai sai wata ran ma ɗaya kawai zai kewaya sai ya ƙara gaba sai ka cika ta adadin sun kai bakwai ɗin nan an fahimta ko to sharaɗin su ɗaya kaman sharaɗin tsarki ne ina fata an gane kaga tsarki ba ka yin rabi ka ba sauran to haka shi ma tsawafi sai ka cika sa fa idza faraga idan ka cika sa na bakwai sallah raka'a kai sai kai sallah raka'a biyu wal afdalu to wannan sallar inda aka fi so mafi falalan wuri da zaka yi shi wara al maqam shine bayan maqam ibrahim wannan ma haka yake jama'a idan ka idar da wannan tsawafin kana yin na bakwai din to dama daga wannan wajen hajarul aswad din nan zaka kare shi ga maqamul ibrahim nan kana ganin shi a gaban ka haka sai ka tafi wajen sai ka tasa maqam din gaba kai sai ka je bayan shi sai kai nafila raka'a to wannan ma yakan dan yin wahala an fahimta ko in bai yi ba saboda mutane nan ma za an yi cikowa ka samu duk inda ka samu space ka je kai nafilan ka raka'a biyu yayi jama'a an gane ko to kana kare nafilan nan raka'a biyu to shine sai ka shiga kuma ka je wajen dutsen safa sai ka je ka fara sa'i shi yasa in muka zo darasi na gaba za ku ji malam zai fara mana karatu ne game da as-sa'yu baina safa wal marwa Allah ya sa mu dace na'am eh eh kwarai da gaske ai in ka zo dama in dai bayan shi ka zo to zaka tasa ka'aban ne da makamu din duka gaba ba wai zaka je ka kalle shi ta yamma ba ka kalle a na'am eh hajar al-aswad oh oh na'am na'am na'am eh eh ba sunna ba ne gaskiya ne uswa shi ne ko kun fahimta hadisin imamu bukhari eh an gane wannan da kyau ko hadisin imamu bukhari na ok eh muna ba a da da a menene muawiya ko ya taɓi wannan rukun din na dama dan ka zo wannan kamar yadda muka ce bankon guda wanda yake tare na to kafin ka zo nan ai in ka kalli Ka'aba ta nan zaka ga akwai kusurwa guda biyu wanne ne zai zama a daman ka shine wannan sai za ki ce mai rukunin yamani wannan kuma a rukunin shimali ke ko kun fahimta to shine Muawiya ya shafi wannan sai tafi zai shafi wancan ba shine Abdullahi da Abbas yake ce ba ne yaman din Annabi yake shafa shi kuma yana ganin to ai ba wani abu sai ce a koyi da manzo Allah shine kyakkyawan abin nan wallahu musta'an eh na wannan sassafan farkon nan al-idbat shi haka ake ce mishi al-idbat shine wannan cire hannu da sassarfan nan na ukun farko a duk da aka zo umara duk wani umara da aka zo haka ake yi haka ya tabbata a sunna shi ma da malamai suka bada kissan yadda al'amarin ya faru manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a shigo za a yi wannan umratul qada a lokacin ne ma annabi kaga ba umra aikin haji bane so a wannan lokacin jita jita ya je ya an cika mutanen makka cewa muhammadu ya kwashi muku yara ga nan duk sun je sun lalace sun rami duk sun kyamushe kuma sa ido za ku gani yanzu in za su shigo garin shikenan aka wa manzon Allah wahayi da yake shi ma manzon Allah he was a great wato politician eh in dai siyasa ne annabi ma ya iya annabi yace kowa ya fito da power shi a gani ma a gane cewa ba mu rame ba wanda ma yace zai shine aka ga kowa barka barka kowa kuma ya fito yana gudu ana cewa a waɗannan ne kuka ce sun rame kaga saboda ƙarfi ba a guje ma suka shigo shine wannan gudun farkon nan da aka fara hijiman ce kamar yadda malamai suka ce mutum da aka ce ya rame ya wahala ya taho a ƙasa bi ya gabi to an ga kuma ya shigo cikin ɗakin ma yana ma wani jogging ne kaga ba za a tare shi ba ko to shine hikiman da yasa annabi yake a wannan kenan saboda haka sai ya zama sunna Allah ya sa mu dace eh eh na ganin Ka'aba gaskiya nayi kokarin in dan binciko mana tabbacin wannan lafazin addu'a amma na manta da kuma wajen nutsin batan abin nan din sai dai mu biyo mu in Allah ya kai mu darasi na gaba sai dai kafin darasi na gaban mun sauke an sauko aikin hajji ko na hakika amma mu za mu ci gaba insha Allah wa ana to jama'a munasaba da muka ce za mu yi magana game da waɗannan kwanaki na goma kamar yadda dukkan mu muka sani ne shahararren hadisi ne wanda al-Imam Bukhari ya fitar a cikin sahih din shi da kuma wasu malamai kamar al-Imam Tirmidhi al-Imam Nasa'i al-Imam Ibn Hibban su Ibn Khuzaima su Baihaqi duk sun fitar game da falalan waɗannan kwanaki Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma lafuzan duk waɗannan Imam Ahmad ma ya ruwaito hadisin a wurare da dama a cikin musnad din shi annabi yake cewa ma min ayyamin al'amalu salih tare da a riwayan Bukhari babu kalmar al'amalu salih kawai ya zo da al'amalu fi hinna ko fiha ahabbu ila Allah min al'ayyam so annabi ya ce babu wani aiki nagari da ya fi soyuwa ga Allah maɗaukacin sarki biye da ayyuka da mutum zai yi a cikin waɗannan kwanaki goma farkon watan zulhijja sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah sai dai fa wanda ya je jihadi kharaja bi nafsihi wa malihi falan yaqudu min zalika shay ya fita da ran shi da dukiyan shi da abin hawan shi amma gaba ɗaya suka ƙare a filin yakin ba wanda ya dawo shi ne annabi ya kwatanta irin ladan shi da wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanaki kaga ba karamin dama ne Allah ya ba duk wanda Allah ya raya shi zuwa cikin waɗannan kwanakin ba kamar yadda muka ambata kuma kun ji yanzu muna safiyar biyu ma'ana an shiga tun jiya so duk wani aikin alkhairi to malamai suka kai suka komo game da me aikin alkhairi suka ce a tunda annabi ya ce al'amalu salih duk wani aiki na gari da ya tabbata na shari'a na sunna ba na bid'a ba ko to idan ka aikata su saboda haka sai ka fara lissafa to babu aikin alkhairi da ya kai ayyukan farilla jama'a mutane ba sa lura da wannan za ga mutane ana magana aikin alkhairi gaba ɗaya ana mantawa da ayyukan farilla farillan yana ne yana yi yadda ya ga dama amma sai ta kokarin karubo wasu nawafil ko mustahabbi ya ba su muhimmanci za ga wani har kwanakin su kare ba zai damu ba ya yi sallah jam'i ko bai yi ba ba ruwan shi yan tsakaninmu da Allah nan jiya waye kula ya tabbata duk salloli biyar ɗin na jiya yi sa jam'i ba wanda ya damu kana ganin ba komai amma kila kana nan kana lissafin za ka fara yin wasu nafil jini ko za ka fara karatun ƙur'ani wannan yin sallan a jam'i ya fi duk wani abu da za ka yi dan wajibi ne Allah ya wajabta maka musan wannan shi yasa Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Kabir din shi ko kace a Sunan Al-Kubra duk daidai ne ya ruwaici Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mishi yadda da isnadi sahihi yace wallahi babu ranaku a duniyan nan da yake sha'awa in an biyo shi azumi a watan Ramadan ya rama su in ba cikin waɗannan kwanaki goma ba kun ji musamman ku mata da akwai wanda ake ji azumi dan naji wata ta fara tambaya wai mutum zai iya azumin kwanakin Shawwal bai rama na Ramadan ba to me ko zai hana ki rama Ramadan shi bai da muhimmanci ne ko kun gane abin jama'a to in ma zaki azumin ki fara rama waɗanda ake bin ki ai shi ma aikin alkhairi ne ko aikin sharri ne to yin sa a cikin waɗannan kwanaki ya fi yin sa a kowane kwanaki abinda Umar ke ishara ke ko mun fahimta saboda haka kamar yadda muka ce kulawa da sallolin a cikin jami'i lura da kuma ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kwana arba'in kuji kwana arba'in bai rasa sallan jam'i kabbaran harama ba to za a gafarta mai zunubi gaba daya hadisi ne tabbatacce ku karanta silsila sahiha imamu tirmidhi yana da shi fitar da shi albani kuma ya tabbatar da ingancin shi ka kwana arba'in kabbaran harama bai kuce maka ba to kana da garantin gafara duk wanda ya samu gafara me ya rage ne aljanna kawai ko mun fahimta to mu ba ma kwana arba'in ba kalloli hudu ma muna samun kabbaran harama sai kowa ya lura so ka yi kokari ka ga cewa cikin waɗannan kwanaki kai ma da an kira sallah to kana cikin masallaci ba wai sai an tare ikama ba da an kira ka bar da abin da kake ka zo masallaci yana daga cikin aikin alkhairi ko mun gane abin da nake mana ishara so kamar ga kuma hadisi can ko a nan cikin arba'una hadisi yana nan da Allah yake cewa man adali waliyan ko fakar azantu bil har duk wanda yake zai gaba da wali na na shirya mashi yaki sannan Allah yake babu abin da bawa na zai nemi kusanci da ni fiye da abubuwan da na farlanta mashi idan ka samu kaunan Allah ta hanyar yin abubuwan da Allah ya farlanta maka sannan kuma sai ka nemi kusanci da Allah da na shi so ina ƙara jaddada mana wannan mu kiyaye farilla an fahimta ya fi duk wani aikin alkhairi da mutum yake tunanin zai yi in ka kiyaye shi shine sai ka ƙara neman kusanci wannan zai tabbatar maka da wilaya walitakan naka sai ya tabbata an gane ko amma irin yadda muke sakaci da farillan nan amma kuma duk muna son mai sauki to wallahi muna yaudaran kanmu na biyu jama'a sai mu gane cewa a ƙarƙashin wannan idan mutum ya kula da ainihin wato waɗannan farillai to duk sauran abubuwan alkhairi na ziyarar ƴan uwa ƴan uwanka da ka kwana biyu baka je ka ka je ka ziyarce su ka je har gida wannan shine ziyara ta sunna ina fata an gane lalle yanzu zamani ya zo mana da sauki ana iya buga waya a gaita amma fa bai dauke wannan sunnancin ka tashi ka taka ka je din ba ya ganka ka ganshi ka ga lafiyar shi ku gaisa ina fata an fahimta saboda Allah kawai duba da hadisin Salman al-Farisi ko manzo Allah yake duk wanda ya ziyarci dan uwan shi dan Allah an fahimta ko ga falalan shi ne haka gaida marasa lafiya daga cikin hakkin musulmi ko haka ya da sallama karatun alqur'ani na tilkili tasbihi zikirori na safiya da maraice sannan kuma mafi girman ayyuka da mutum zai iya yi na nafila to akwai kuma azumin muka to kun ji asali ma daga kan wannan ne fa aka kukkuro cewa mutum zai iya yawaita azumi cikin kwanakin nan amma na ga mutane suna mai da ba ba wani abu ma da ake yi sai azumi guda goma har za ka ji mutane na ta maganganun cewa azumin watan zulhijja ba wani azumi fa da aka ce a yi a watan zulhijja da mutane za su ɗauka ta musamman sai dai azumi yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi mafiya girma ina fata fahimta sannan kuma akwai hadisi da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumtan waɗannan kwanaki ko mun fahimta jama'a to sai dai kamar yadda nake ba wani azumin kwana goma watan zulhijja babu shi dan ne dan akwai ranakun da tabbas annabi ya hana azumtan su kuma suna cikin kwanaki goma ne ka kenan ba wani aikin alkhairi kenan da zaka sai azumi misali rana ta goma ita ce ran sallah annabi ya hana azumin ran sallah to ran sallah ba wani aikin alkhairi da zaka yi kenan ai hadda ranar a cikin ayyukan alkhairi kuma shine ranar karshe so mu kiyaye ranar sallan ma shi ma wannan falalan hadisin Abdullahi Abbas ne bai kare ba shi yasa sallar iri da ake yi zuwa gaida ɗan uwa a wannan ranar duk shi ake son ya zama an cika ce shi an fahimta ko sannan na biyu kowa ya san hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi rana asabar don kuma za a yi lissafin waɗannan kwanaki babu makawa lazimi ne sai asabar ya girma don asabar ya girma kaga shi ma annabi ya hana azumin shi dan ba azumin farilla bane annabi kuma ya ce sai dai in azumin da aka farlanta mana ne saboda haka babu laifi mutum ya niyaci yin azumi cikin kwanakin gwargwadon abin da ya sawwaka in ma za ka yi su duka amma banda asabar kamar yadda muka ce banda kuma na ran sallah babu laifi aikin alkhairi ne dan annabi ya ce aikin alkhairi kawai ko mun fahimta jama'a to wannan sune dan lokaci da na so imana sai kuma wasu ƙarin sunnoni da mutane gaba ɗaya ma ba su ma san su ba ko kuma ba su ma damu da su ba daga ciki kabarbari da ake yi an fahimta to ya tabbata sahabbai tun ranar tara ɗin suke fara kabarbari ina fata fahimta shine ranar arafa din ranar suke fara waɗannan kabarbarin na ainihin wato da ake yi na ran sallah da ayyamu tashrik ku karanta al-musannafat na Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba irin su Ibn Mas'ud da makamantan su da su Ali dan Abi Talib tun daga ranar arafa suke fara kabarbarin daga subayin asbayin ranar arafa mu kiyaye jama'a sannan irin su Abdullahi dan Mas'ud suna yin wankan shari'a ma ranar arfa kaga mutane duka san wannan ba kamar yadda ka san ana wanka ranar juma'a ko to haka ranar arfa suna yin wanka na shari'a ko mun gane wannan da ke ko saboda haka kowa shi ma sai ya raya wannan to wani zai ce to ai kai ba za ka hawa arafa ba a ai ba ce wankan hawan arafa ba an ce wankan ranar arafa aka ce Allah ya sa kun fahimta sannan kuma cikin waɗancan azumi da muka bayyana an tambayi manzo Allah game da falalan azumtar ranar Arafa yake yana kankara zunubin da shekaran da ya gabata da shekaran da za a shiga kaga cikin azumin mukan ma da ake son a yi cikin kwanakin babu irin na ranar Arafa ke to in ma ba za ka samu yin ibada ta azumi ba to ranar Arafa ka dage ka kai ita ce ranar tara ga watan Zulhijja din ina fatan zama an gane to wannan da makamancin su sune abubuwan da na so dan mana tsokaci akai sauran bayani kuma za mu ji malamai za su ci gaba da karantar da mu insha Allah a nan za mu saurara sai in Allah ya kai mu na kwarai da gaske idan azumi ya zo na arafa ranar juma'a to matukar kana son ka yi juma'a to ka faro tun alhamis saboda hadisin na na hafsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ganta tana azumi ranar juma'a ne da yake kin yi azumi jiya ne take a'a kina da niyyar yi gobe ne tace annabi yake to karya so ba a son kadai ta juma'a da yin azumi mana ka yi ka dauki juma'a kadai sai ka azumi ne guda ba a so sai dai ka gwama shi da ranar da yake kafin shi ko ranar da yake bayan shi na'am eh ban gane ba ban fahimta ba in arafa ta fada juma'a ba eh shi ne ai in za ta fada juma'a ba kaman ganin wata bane ka sanya ai cewa misali gobe juma'a shine arafa shine sai kai ka dauka tun yau sai kai yau alhamis yawa tunda ka lissafa kun gane magana sai kai alhamis sai ka wayi gari ka hada da juma'a alhamis ne arafa kwarai da gaske insha Allah yawa eh akwai kafin ta ko bayan kare haka annabi yake eh kaga wannan yanzu na asabar ɗayan biyu shine ko dai ka gane cewa annabi fa ya hada azumin nafila ranar asabar to yau juma'a kuma ka fara azumi to kaga gobe ba za ka yi ba kenan sai ka karya yau din nan ma ba laifi ne ba sai ka karya in ka ga dama wata ran karama in ba ga dama ba shi kenan in kuma kai ka kwallafa ranka kana fa son kai azumin nan fa da ba a son kai yanzu asabar din za ka yi ne a babin dole ba a babin shawara ba kaga yanzu ka yi mafturi da alaika ne ba na nafila kuma kai ba ko mun fahimta mun yi wannan magana har wasu suka ce da arfa zai kama asabar to sai mutum ya fara juma'a fa zai iya haɗawa da asabar sai na ce in ka yi haka tabbas ya yi amma ka gane cewa ba azumin arafa kake ba azumin dole ne da ya halatta maka na jiyan juma'a kaga me aka yi kenan kwarai za ka yi haka amma ka gane dole ne azumi yau in baka yi ba ka yi laifi Allah ya jama'a an gane to da haka za a haɗa hadisan ka'idan na nan dai to kaga yanzu kuma innamal a'malu binniyya yanzu ba zai yi kuma kai niyya biyu akan abu ɗaya ba ko dai kana azumin da ya halatta maka juma'a ne ko kuma na arafa to na arafa da mun ba zai samu shiga ba dan kayi ne dan ka halatta na juma'an da kai jiya shi yasa annabi ya tambaye ta za ki yi gobe ne to Allah ya kiyaye ba ta ce eh ba da kila ma anan ne za a ji jawabi to amma tun da bata ce eh ba mu ma sai mu tsaya iya nan kuma ya tabbata annabi ya ce duk wanda zai azumci juma'a ya azumci ranar da ke kafin ta ko ranar da ke bayan ta kaga a bisa umarni ne wannan wal amru tufidu wuju da'iman sai in muna da dalilin da ya nuna ba wajen shi bane kawai haka za a hada hadisan dan mutane ma sun rasa waya za a hada hadisai abu ne mai sauki ina fata an gane الله المستعان نعم نعم نعم ai ba zai wuce ba ai abinda ake cewa shine misali azumin da ake binta a kaddara kila azumin guda biyar ne an fahimta ko to idan ta rama azumin a cikin wannan ɗin ai shi ma rama azumin aikin alkhairi ta yi ko kun gane shi ba wai dama wani azumi ne kamar na sittu shawwal ba na san kila inda tambayan ke tafiya kenan kun san mun yi bayani a lokacin sittu shawwal shi ne cewa shi azumi ne wanda yake da adadi kuma a lokaci musamman kayyadaje sai ya zama mace saboda wasu uzurori ba za ta samu iya rama waɗanda ake binta ba to shi ne a wannan lokacin ni na ce ra'ayin malaman da suka ce za ka iya suke shawa ɗinta shi na ɗauka kuma na bayyana wajihi amma na wannan ba wani azumi ne da aka addade mata cewa ta yi azumi guda kaza kafin ta samu falalan ba Allah ya sa kun gane bambancin saboda haka gara ta amfani da daman ta rama wanda ake binta tunda shi ma ramuwa aikin alkhairi kuma annabi aikin alkhairi kawai ya ce ya ce sun fi falala cikin waɗannan kwanaki so ba abin da ta rasa ko mun gane jama'a Allah ya sa mu dace. Eh. Na'am. Na farko. okay gaskiya ne na ga irin wannan rubutun kowace rana har ranar goma suna ta faɗin ga kaza ga kaza ga kaza gaskiya wannan kusan shirimai ne da jama'a duk irin waɗannan hadisai da mutane ke ta yawo da su a waɗannan social media sun nan koyi taka tsantsan da su jama'a saboda social media ba wajen wato yada nassi na hadisi ba ne in fact mafi yawan waɗanda suke tajawulat a ciki hadisan ƙarya ne jama'a ina fatan jama'a an gane so ba wuri ne da mutum zai maida marji'i ba ballantana ya ce ya ga hadisi kaza ya ga hadisi kaza shi din ne Allah ya kiyaye musamman ku karanta muqaddiman sahih muslim dama ya bayyana hanyoyin da ake samun hadisan ƙarya cikin al'umma yace da dama ma wata aljani ne suke zuwa su ga wa mutane wallahi to irin waɗannan social media din da kana ta chatting da mutane ma da baka san su ba kake mamaki da aljani ne mafi yawan waɗanda kake hira da su Allah ya kiyaye jama'a za mu saurara a nan insha Allah in Allah ya kai mu a to ban sani ba mako mai zuwa ana yawon sallah ko ko kuma in ce ana azumin arafa za mu zo karatu ne ko kuwa a ba da hutu shi ma cin aikin alkhairi ne ko yawa mu zo sai mu musamman ma sai mu dan tattauna wasu abubuwa da ke da alaka da sallah to Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa